إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار وبعد فيا أيها المسلمون لا زال العهد بنا عن أهمية الأمن والسلام وسنواصل الحديث عن ذلك إن شاء الله منها الأمن مطلب الناس جميعاً فإبراهيم عليه السلام يدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل بلده آمنا فقال تعالى وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ويوسف عليه السلام يطلب من والديه دخول مصر مخبرا باستتاب الأمن فقال تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ولما خاف موسى عليه السلام أعلمه ربه أنه من الآمنين فقال تعالى وأن ألق أصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يؤقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ولما رحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل مكة يوم فتحها وذكرهم بما ينالون به الأمن مما يدل على أهميته لدى المؤمنين والكافرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن رواه مسلم ثانيا العبادة لا يتأتى القيام بها على وجهها إلا في ظل الأمن فالله تبارك وتعالى يقول في الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ومن شروط وجوب الحج الأمن فإذا وجد الإنسان نفقة الحج ولم يكن الطريق إليه آمنا فلا يجب عليه الحج قولا واحدا قال تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولما أخبر الله رسوله بأنه ولما أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم سيدخلون البيت الحرام ويؤدون نسكهم بعدما صدهم المشركون عنه قارن ذلك بالأمن فقال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وأن انتشار الدعوة يكون في وقت الأمن أكثر من غيره من الأوقات قال أم موسى عليه السلام فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين ولكن بمشيئة الله تعالى لما أغرق الله تبارك وتعالى فرعون دمر ما كان يصنع دخل كثير من الناس في دين الله تعالى وفي حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه سوادا عظيما كما في الصحيحين فقال رأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى عليه السلام وقومه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال في جامع الترمذي مما يدل على أهمية الأمن من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا ولأهمية الأمن أكبر الله تبارك وتعالى به أولياءه في دار كرامته لأنه لو فقد الأمن فقد النعيم فقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ƴan uwa har yanzu ba mu gushe ba muna bayani kan mahimmancin zaman lafiya mahimmancin zaman lafiya a rayuwar musulmi balma har da wanda ba musulmi ba zaman lafiya wani jigo ne na rayuwa wanda in akwai zaman lafiya akwai rayuwa in babu zaman lafiya babu rayuwa in akwai zaman lafiya akwai addini in babu zaman lafiya babu yadda za a yi mutum ya samu damar yin addini daɗi da abin da ya gabata a baya cewa mu sani cewa shi zaman lafiya abu ne wanda dukkan mutane suna buƙatar shi musulmai da waɗanda ba musulmi ba zaman lafiya abu ne wanda kowa ya yi ijima'i akan hakan kowa na buƙatar zaman lafiya kuma kowa ya san cewa idan babu zaman lafiya babu yadda za a yi rayuwa ta yi daɗi idan babu zaman lafiya babu yanda za a yi mai mulki ya ji daɗin mulki ko da ya raya haka in dai ba zaman lafiya wallahi ba yanda za a yi ji daɗin mulki ko da talakawa suna wahala suna cikin wani hali amma muddin ba zaman lafiya wallahi tallahi kowa ne ya shiga ciki don haka dole mu yi ba fitaka tsakaninmu da waɗanda ke mulkanmu mu gaya za a yi mu samu mu kanmu da zaman lafiya shi yasa annabi ibrahim alaihi salam ya roƙi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya Allah ina roƙonka ka sa garin maka ya zamanto gari ne amintacce sai ya ce kuma sannan Allah ka kare ni da ni da zara'ata mu bauta ma gumaka a nan malamai suka ce sai bai roƙi Allah ya kare ya kai ya bauta ma gumaka wanda shine ibada sai ya fara neman wanda ta dalilin ya ne ake samun ibada shine zaman lafiya da ya fara cewa rabbi ja'al hadhal balada aminan sai ya ce wajrubni wa bani an na'budu al asnam wannan dan ya nuna maka cewa zaman lafiya abu ne wanda yake shine jigo na rayuwa muliba annabi yusuf alaihi salam bayan ya bar mahaifin shi a ƙasar masar ya juya ya tai irin ba da kalar da annabi yusuf alaihi salam ya shiga tun daga zaman ya arijiya har zaman ya gidan sarki har zaman ya a kurkuku har baya annabi yusuf alaihi salam ya haiso daga gidan kurkuku ya zo ya zamanto shi ma yana da matsayi lokacin da ya ce masarkin garin ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim bayan an dora annabi yusuf alaihi salam akan wannan matsayi ga tattaunawa da ta shiga tsakanin shi da ƴan uwanya bayan sun zo ba su riga suka san cewa annabi yusuf bane bayan sun zo tare da iyayen annabi yusuf alaihi salam ubangiji subhanahu wataala ya ce falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawai yayin da mahaifiyar annabi yusuf da kuma mahaifin annabi Yusuf shine annabi Yaqub alaihi salam sun baro kasar ainihin garin da suke suka zo garin Masar suka zo suka iske annabi Yusuf alaihi salam shine ainihin wanda yake kana iya kace ministan tsaro ko kuma ministan kuɗi shine wani ministar wanda yake kula da baitul mali ga hannun ya take suna zuwa annabi Yusuf da ya ga iyayen ya sai farin ciki Allah ya ce sai ya tashi ya rungume iyayen nashi bayan ya rungume su annabi yusuf alaihi salam sai ya ce masu udkhulu misra insha Allahu aminina ku shiga garin misr in Allah ya yarda kuna cikin aminci nan annabi yusuf sai bai nuna ma iyayen na su shiga cikin gari ba a ba shiga garin bane matsala a kana iya ka shiga gari baka da aminci sai ya ce ku shiga cikin gari ya za a iya ba su garantin cewa ba su da matsala ya ce insha Allahu aminin in Allah ya raba ba da mamma kuna cikin aminci ba abin da zai taba ku kaga wanda ke nuna maka aminci wani abu ne wanda yake na jigo na rayuwa shi yasa malamai suka ce anan da yace insha Allahu aminina yana nihin baba ba ku daga yau ba wahala ba ku ba yunwa ba ku da ganin cikas ko lalura a rayuwa an riga an kare ku kaga wannan ke nuna ma aminci aminci abu ne wanda ake bukatar shi don haka ya ƴan uwa idan muka kalli annabi Musa alaihi salam lokacin da matsafan nan suka zo suka yi tsafin su da annabi Musa alaihi salam ya tsorata Allah da kanshi ya ce wa annabi Musa wa ja'u bi sihrin azim annabi Musa waɗannan mutane sun zo da sihiri mai girma annabi Musa yana nan sai Allah ya ce ma annabi Musa wa an alqi asaka ishiwa da sandar taka anan take kawai annabi Musa ya jiwa da sandayya Allah ya ce falamma ra'aha tahtaz yayin da annabi Musa ya ga sandai tana yi ta juya da ƙarfi ta koma macijiya tana yi ta birkidawa ta ruga nan ta ruga nan tana yi ta lankwashewa ka anna hajan kai ka ce wani dan karamin maciji ne walla mudbiran walam yu'aqib annan Musa sai ruga da gudu ya tsere Allah ya ce kowaye bai saboda ya ga abin mamaki yan sanda ta koma macijiya kuma ga macijiya tana yi ta laudi kamar za ta zuwa ta sari annabi Musa alaihi salam Allah ya ce ya Musa aqbil kai annabi Musa dawo mu a wajen mu annaba ba sai tsoro a wata aya ce inni la yakhafu ladayyal mursalun ni a wajena annaba ba su jin tsoro dawo sai Allah ya ce mai wala takaf kakka ji tsoro to me zai nuna ma annabi Musa ba zai ji tsoro ba yace innaka minal aminin kana cikin amintattu abin da yasa ya dawo aminci zaman lafiya Allah ya nuna mai idan ka dawo ba abin da zai faruwa kana cikin zaman lafiya annabi Musa alaihi salam ya dawo mudiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tausaya ma mutanen Makka bayan an buɗe garin Makka da yaki aka zo aka kawo su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya dan masu wani abi wanda ke da burshishin cewa su ji cewa suna cikin aminci annabi ya faɗa masu wata magana sallallahu alaihi wasallam wadda wannan magana za ta sa su ji cewa suna cikin aminci sai annabi ya ce man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira sai ya ce wa man alqas silaha fa huwa amin duk wanda ya aje makamin ya bai ce ya yaƙe mu ba ya tsira ya ce wa man da khalal masjid fa huwa amin wanda ya shiga ɗakin ka'aba ya tsira kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna masa aminci abinda za a samu amintuwa gare an ce in ka shiga gida Abu Sufyan ka tsira in baka dauki makami kace ka yaki al'ummar musulmai ka tsira sannan kuma in ka shiga ɗakin ka'aba ka tsira wannan dan a nuna mama ainihin zaman lafiya abu na gaba ya ƴan uwa zaman lafiya babu yanda za a yi yayu ko kuma babu yanda za a yi ibada ya zamanto mun yi ibada yadda muke so irin yadda Allah ya umarni muddin ba zaman lafiya in dai ba zaman lafiya bauta Allah ma ba kayanta yadda Allah yake so in dai ba zaman lafiya ibada ma ba kayanta daidai da kaga ana ibada ayi sallah da khushu'i da ruku'i da sujjada komi tsaf liman ya zabga karatu ana cikin kwanciyar hankali in ba cikin kwanciyar hankali wa ma za ya zuwa masallacin jami'i kowa zai zamna a gida mu kalli nan dama da hagum da gehen mu da ina da ina inda wannan abin ya zo har cikin gidajensu wa ma za hitowa zo ya jami saboda babu zaman lafiya kenan ibada ma in ba zaman lafiya babu yanda za a yi kalli ibada ta wadda ta yi karfi bayan kalmar shahada ita ce sallah amma da Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana sallah sai ya ce mu kiyaye ta mu kiyaye lokacinta hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitina sai ya ce mi fa in khiftu kaga wancan ya hito daga hafizu nan cewa aka yi ku kiyaye sallah ku yi sallah yadda Allah ya ce a cikin lokutanta a cikin jam'i tare da cika ruku'i da khushu'u tare da cika adadin raka'o'inta sai ya ce amma fa sai Allah subhanahu wataala ya ce fa in khiftum in kuka ji tsoro kaga yanzu matsala ta faru in tsoro ya shigo aminci ya kau zaman lafiya ya kau Allah ya ce to yanzu in kuka kasa yin sallan ma farijalan ya halatta ku yi sallah kuna gudu ana yaki ka kasa yadda za a yi kai sallah kaga ba zan san ka tsaya ka kabarta sallah kaga nan ya zama wala tulqu bi aydikum ila tahluka kaka jefa kanka ga halaka Allah ya ce ya halatta ana gudun kana sakin bama bamai na bindigogi kana sallah ya halatta kaga ba zaman lafiya inda akwai zaman lafiya za a ce kai sallah kana tahiya sai ya ce farijalan auru kubanan kai in kuna saman dabba ma soji ne yana hilin ya daga yana saman tankan yaki yana halba makamai Allah ya ce yi sallah shine fa in khiftum farijalan auru kubana sai Allah ya ce amman fa fa iza amintum in wannan tsoron ya kau yaki ya kau fazkurullaha kama allamakum ku yi sallah irin yadda Allah ya karantar da ku sallah rai da ba a cikin tsoro kaga wannan sai nuna maka ashe sallah ma in ana cikin tsoro babu yanda za a kaje tso kai sallah kadiba salatul khawfi sallar tsoro wanda ake annabi yake idan ya je yaki wanda kaifiya daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallar salatul khawf na daga ciki kamar yanda ayat qur'ani ta yi bayani Allah ya ce ma annabi wa iza kunta fihim fa aqamta lahum salata in kana tare da cikin sahabbai sai ya zamanto kai ka tsayar masa da sallah annabi shine liman Allah ya ce to yanzu ba so ake bai duka sojojin su zo su kabarta sallah a'a wannan Allah ya hana sai Allah ya ce ma annabi to yanzu abinda za a yi faltaqum ta'ifatun minhum sai a samu wani yanki daga cikin tawaga rundunar annabi sallallahu alaihi dubu ɗaya ne ko rundunar musulunci dubu ɗaya ne ko sojojin musulunci za a yaƙi na jihadi dubu ɗaya ne sai ɗari biyar su ɗauki makamai suna yaƙi suna yaƙi ɗari biyar kuma su zo su kabarta sallah tare da liman sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da haka wal ya akhudhu aslihatan duk sojin da za ya sallah tare da kai to makamin shi yana gare shi in a wanga zamani ne tare da bindiga ya aratayayya ana sallah in yaga sallar ta kiwa yaki ya kai yaki ya halatta yana sallah jiyo yana istighfari yana Allahu akbar yana sakin bama bamai Allah ya ce ma annabi ayi haka ba a raba aje makamin kai soji kana gehe guda ba makamin ka bai raba har a sallah Allah ya ce kakkar kakkarbu da makamin ka kaga wannan da wannan irin waɗannan ayoyi ya kamata a karantar da sojojin masu shiga fama su san me addini ya karantar da su ya addini ya dora kasancewa ko kana bisa post ɗinka ko kana kaza Allah bai ɗauke maka sallah ba annabi musulunci ne zai yadawa annabi sallah sallam ba wani tsari bane zai kare musulunci ne zai kare amma ba a rai saki sallah ba kadiba ka gani ana sallah ana yaki amma Allah ya ce ma annabi raba su gida biyu rabi kamar sallah rabi su je su ta yaki waɗanda ke sallah su ma su rike makami in sallah aka ga cewa sallah za ta kai ga wani hali Allah ya ce a juya ayi ta sakin ba ma ba mai wannan hujjar sallah ce amma ana cikin tsoro Allah ya ce sai an yi ta ina wanda zai kwancin ya kawai ki sallah kawai kwancin ya yi mursisi ya ki sallah hira kawai bacci kawai haka ne taro taron da bayan hushin Allah ba abin da yake jawo maku kawai shi za ka tsaya ya hana ka sallah a ce ai malamai sun ce imani a zuciya yake in juwa imani a zuciya yake kuma a zahiri yake zuci aikin ka ya gaskata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma in aka gama sallah bayan an gama su waɗannan sai su ida makan saraka a guda sai annabi ya tashi Allah haka za a tsaye sai sun ida makan saraka a guda sun salamce inda salatul khawfi ce raka a biyu ce sai Allah ya ce ma annabi to wal ta'ati ta'ifatun ukhra wancan kashi rabin kashin waɗanda ba su yi suka yi sallah ba in waɗanda sun ka masa raka a ɗaya ka miƙe su sai su ida raka a ɗaya su salamce kai annabi duk kana tsaye ba za ka duka ba sai su je su amshi makamai ga waɗancan 500 ɗin da muka baro su ma waɗanga 500 ɗin so su zo su yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ba annabi fali sallu ma'aka sai su yi sallah tare da kai amma fa wali ya akhudhu hizrahum wa aslihatam su shiga tetayen su kuma su rike makamman su ga hannunsu kasu ce dan za su sallah su bar makami su yi sakaci a'a to duka waɗannan ba salatul khawf wace muke zance a ƙarshe me Allah ya ce ma annabi fa izat ma'anantum fa aqimus salah in kuka samu natsuwa to a yi sallah yadda Allah ya ce kariba nan wai sallah ce saboda rashin kwanciyar hankali daga raka a hudu ta dawo raka a biyu daga a yi raka a liman ya maku raka a biyu ya dawo ya maka raka a ɗaya ka salance saboda saboda rashin zaman lafiya amma Allah ya ce fa iza ma'anantum fa aqimus salata in kuka samu natsuwa ainihin tsoro ya kau Allah ya ce ku tsayar da sallah kaga wannan wai sallah ma in ba kwanciyar hankali bayan da za a yi kai sallah ka shiga mu riba aikin hajji wajibi ne yana daga cikin sharuɗan aikin hajji ya zamanto hanyar da za ka bi ka je aikin hajji ka dawo amintatta ce in akwai haɗari za a iya ka haɗu da 'yan hushi da makami za a iya amshi ma dukiya za a iya a yi kaza Allah ya ce aikin hajji bai zama wajibi a gare ka ba shi ne ce fa'iza amintum faman tamatta bil umrati ila alhaji famastaisara min alhaji kaga sai an samu aminci kenan mu diba mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ba mutanen Makka labarin cewa za su shiga garin Makka za su je su yi dawafi wanda har aka zo lokacin da aka zo yakin hudaybiya sahabbai suke ganin wannan shekara ce a ƙarshe aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai koma ba annabi yarda ya koma wanda shi yasa duk wanda ya karanta tarihi za ga sai a shekara ta tahe annabi ya zo ya abinda ake cewa umratul qada ma'ana umra wadda annabi ya ramka wadda bare ya so ya kahire suka hana sai da shekara ta kewa annabi ya je ya ramka wannan umara to Allah subhanahu wata'ala ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za su shiga garin Makka suna masu dawafi suna masu aski suna masu kaza sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma insha Allah za ku shiga cikin aminci sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo kalma aminci yace laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq lalle tabbas Allah ya gaskata mu annabi mafalkin shi da gaskiya wani mafarki wanda Allah ya ce la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah sai ya ce aminina Allah ya ce za ku shiga makka in Allah ya so kuna cikin aminci ba tsoro da ba aminci sai su ga suna zaman ɗarɗarɗar amma duk wanda ya kalli shiga annabi sallallahu alaihi wasallam har umratul qada ya ga annabi ya shiga ne tare da shirin yaki har sahabbai mutanen makka ke cewa annabi ka zo kai yaki ne yace a ban zo yaki ba na zo umara ne amma kuma in yaki ya kama ni a shirye niki annabi ya shiga cikin tetayinya ya tai da makamanya da komi da sojojin mahalba mayaka waɗanda yan yakin sunkurun din nan yan turnuku din nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya aje su wajen harami da makamai yace ku tsaya nan in muka ji ba lahiya za mu dago maku hannu ku shigo da babamai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga aiki ya ji Allah ya ce cikin aminci ba wanda ya sai takura muku ka ganin shiga makka ma sai da Allah ya kawo aminci inda ba aminci da ba su iya shiga makka da ya ƴan uwa musulmi da'awa ma da yada karatu da wa'azuzzuka da karantarwa in ba zaman lahiya duk ba yiwa in ba zaman lahiya limamu wanda masallacin ba isa ya zo ya hawo wannan mambarin ba su ƴan masallacin ba wanda isa ya zo wannan wurin fetar ɗaya za a halba duk su wace sabarka amma inda zaman lafiya shikenan kowa ya kau zaka zo ka saurari magana Allah zaka zo ka saurari magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ake so me abba aso duka zaka ji amma in ba zaman lafiya wannan abin duka ba yiwa shi yasa da Allah ya turo annabi Musa zuwa ga Fir'auna Allah ya ce fa ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumi ba waɗanda suka yi imani da annabi Musa sai ɗan tsiraru daga cikin mutanen shi al-imam ibn kasir ya ce zurriyatun min qaumi ana nihin shababu matasa me ya hana su ala khawfin min fir'auna wa mala'ihi jin tsoron fir'auna da mutanansu kaga jin tsoro ma yana hana yada ibada yana hana yada da'awa ga annan Musa yayi da'awa yayi da'awa amma banu Isra'ila sun ki karba saboda mi saboda tsoro ba aminci to shi yasa da'awa yada ta ta yada al'umma sai ya zama to in akwai ainihin zaman lafiya amma mudiba daga lokacin da Allah ya halakar da fir'auna aka durmiyar da shi a cikin ruwa sai ga mutane suna ta shiga cikin addini kenan me ya hana su can shiga rashin zaman lafiya me ya hana su shiga addini tsoro tsoron mi tsoron fir'auna kai fitine su da mutanensu amma wannan tsoron da ya kau yanzu sai ibada ta yadu da'awa ta yadu annan musa alaihi salam ya ci gaba da da'awa mutane suka shiga har sai ga cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an nuna mai al'umma ya ga akwai wajen mutum dubu saba'in waɗanda za su ga aljanna bi gairi hisabin wala azab ba hisabi ba azaba wanda annabi ya ce an nuna mana wata al'umma hadisin yana nan bukhari da muslim wani annabin da annabi dan mutum ɗaya suka biya wani annabi mutum biyu annabi ya ce kai akwai wani annabi matan da Allah ya aiko ya Allah ya karɓi rayuwa ba wanda ya imani cikin mutanen shi haka ya zo haka ya koma sai annabi ya ce sannan sai aka nuna mana wani duran jama'a wani tarin jama'a na ganye ga yanan wurin kamar wani baki kira a gabana annabi ya ce sai na ce wanga wani annabi ne da mutanen shi sai aka ce annabi musa ne shi da al'ummar shi shi ne malamai suka ce yaushe ne suka shiga musulunci har suka yi wannan yawan bayan tsoro ya kau na fir'auna allah ya halakar da shi yanzu suka shiga musulunci ya yan uwa musulmi manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man asbaha aminan fi sirbi duk mutumin da ya waye sahiya daga cikin ku yana cikin aminci cikin jama'ar shi wurin kwanaka kana cikin aminci kana da garantin cewa idan na tashi ina taya masa hanya ba wanda zai tara na ci mana mutunci ba wanda zai hana mana rayuwata al'ummata da nake rayuwa ina da amintuwa cewa ba za ta cuce ni ba ba za ta yaudare ni ba gabas da dama kudu iyaka kasan mu duka ba ni da tabbas din cewa ba ni da ainihin tantama cewa ina cikin koshin lafiya duka iyakokin kasa ta a tsare sake ina tunanin ba wani wanda za ya zo ya mana ta'addanci ko ya ma kasa ta ta'addanci ko al'umma ta ta'addanci annabi ce in ka waye sahiya haka mu'afan fi jasadihi kuma ka tashi cewa baka da wani ciwo a gangar jikinka lahiya lau kake wa inda hukuti yaumihi kana kinda kana da abin da zaka ci a wannan ranar annabi ce fa ka annama hizat lahu dunya wallahi kama Allah ni kama duniya ne ga hannunka ka tashi cikin aminci da mi annabi ya fara aminci yau cikin mu yake kwana cikin aminci kana gidanka ma musa in ta buga tal ɗin hankalinka sai ya tashi ka yi tunanin ko an zo gare ka dukkan mu zaman ɗarɗarɗar muke to mu yi ƙoƙari mu samu maka mu zaman aminci me zai ja mana zaman lafiya wallahi mu koma ma Allah dukkaninmu masu laifi ne mu tuba in muka tuba Allah subhanahu wataala zai gyara mana halayyar in muka tuba Allah zai maido mana tsoron nan da muke da Allah zai kawar da shi ya maido mana ainihin zaman lafiya da rashin ainihin tashi hankali da zaman ɗarɗarɗar duka wannan Allah subhanahu wataala zai janye mana shi amma in ba mu koma ma Allah ba dubarun ba za su yi shi ba ba kowa ba yake iya hana ko ya sa sai Allah to kuma Allah ne muka taba bayan da za a yi kuma ya dauke mu sai in mun dawo mun ne mai gahara mun ne mu gyarayya da shi shine abu amma duk wani dubaru da wani kaza da wani kaza wallahi makaman mu da shojojin mu da waye da dubarun mu da tarurrukan mu duk ba hidda mu abu ɗaya zahidda mu wallahi mu koma ga Allah in muka koma ga Allah wallahi lokaci kada in Allah ya gano mu sadiquna fi imanina da gaske ne muke mun tuba muna bauta Allah da gaske wallahi Allah subhanahu wataala sai ya kawo mana da amma in muka tsaya da dabarun mu muna da kaza muna da kaza wallahi wannan ba shi zahishe mu ba kadiba ka gana annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma Allah ya baka duniya abin na farko da annabi ya fara Allah ya baka zaman lafiya Allah ya sa fi sirbi inda kake rayuwa ni ne ɗanka ƙasarka akwai kwanciyar hankali da shi annabi ya fara kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo koshin lafiya kama annabi ya kawo abin da zaka ci domin in kana da lafiya ma baka da kwanciyar hankali rashin lafiya sai ta dinnike ka in kana da rashin lafiya ko kuma kana lahiyar kalau ga abincin ci amma ba kwanciyar hankali ba inda za a yi maka ji daɗin abincin ko ka ci shi abincin ma ba zai ci ba to don haka ya ƴan uwa wannan yana nuna mamu cewa mu gano muhimmancin zaman lafiya muhimmancin zaman lafiya ya ƴan uwa da muhimmancin cewa aminci aljanna kai da ka je aljanna ka san gidan aminci ne amma Allah sai ya alakanta alaka da zaman lafiya a cikin gidan aljanna daga an ce aljanna ka san akwai zaman lafiya amma domin sunanta ma darus salam gidan aminci in kana neman aminci kawai ka je aljanna to amma mummunai a cikin aljanna sai da Allah ya furta masa kalmar zaman lafiya Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun bayan Allah suna cikin aljannu ga aljannatai ga sunan wurin wa'uyun da marimari na ruwa marimari na kaza na kaza sai Allah ya ce gobe kiyama za a ce masu udkhuluha bi salamin ku shiga aljanna cikin aminci amini na kuna amintattu ku shiga cikin aminci kuma in kun shiga aljanna kuma kuna amintattu ba ku ganin bacin rai wajen shiga aljanna babu bacin rai ko tashin hankali in ka shiga aljanna zaman lahiya zama aljanna babu bacin rai ko tashin hankali kadiba aljanna wanda yace wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira in kaga aljanna kaga katafariyar ni'ima in kaga aljanna kaga tsabarin tsagoran mulki amma a can sai da Allah ya alakanta zama aljanna da zaman lafiya Allah subhanahu wata'ala ya sake cewa kadhalika wa zawwajnahum bihurin in yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin yan aljanna cikin aljanna ga 'ya'yan itace sai Allah ya ce 'ya'yan itacen amintattu ba a yan itacen da zaka ci yayi tsutsa balantana ya cuta ta maka kowai kaza a'a aminun yace kuma innal muttaqina fi maqamin amin bayan Allah masu tsoron Allah suna da wani matsayi a gobe kiyama amintacce wanda babu tsoro a ciki to don haka ya ƴan uwa idan ya zamanto haka ne ashe dole ne mu yi kokarin ganin cewa za a mu samu makan zaman lafiya kenan zaman lahiya ya ƴan uwa wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da ke nuna mamu cewa babu yadda za a yi rayuwa ta yi daɗi muddin babu zaman lafiya amma a yanzu me zai tabbatar mana da zaman lafiya me zai sa ƙasa ta zauna lahiya ko ta ki zama lahiya shine hudubobin mu na nan gaba za su bada insha Allah Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada ad-din wa ansur barakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ridaka ya rabbal alamin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min az الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم قد لنا حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء إله يا رب العالمين اللهم قد لنا حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء إله يا رب العالمين اللهم من كان عنده فينا حاجة فقدها له يا رب العالمين اللهم نفس كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين اللهم قد الدين عن المدينين اللهم قد الدين عن المدينين اللهم اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين muna roƙo Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi da abin da ya mana tsanani Allah subhanahu wataala ya yi mana Allah ya kwawo mana da kwanciyar hankali a kasar mu da kasashen musulmai baki daya Allah subhanahu wataala ya kare mana kasar mu Allah subhanahu wataala ya kare mana iyakokin mu Allah subhanahu wataala ya kare mana jami'an tsaron mu Allah subhanahu wataala ya kare mu da mu da zuri'un mu daga fitintunu na zamani na bayyana ko na boye Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala kai ya jarabce mu da abin da yafi karfin mu Allah in ka san zaka jarabce mu ka jarabce mu da abin da imanin mu yake iya jurewa ya Allah subhanahu wataala ka jarabce mu da abin da zamu iya Allah subhanahu wataala kuma ka sa mu ci jarabawa Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun mu na alkhairi ƴan uwan mu ƴan kasuwa suna fama da matsaloli ya Allah ka san Allah ka yayi musu Allah subhanahu wataala ka yayi musu ya Allah muna roƙonka ka yayi musu ya Allah halin da suke ciki Allah subhanahu wataala ka yayi musu Allah ka maido masa hada-hadar kasuwancin su wanda yake fama da bashi shaka a cikin su ya Allah ka biya mashi ya Allah muna roƙonka ka ba ikon biya ya Allah ka mai fatahi da duk al'umman musulmai waɗanda ba su da sana'a kuma Allah ya ba su waɗanda ba su da aikin yi kuma Allah ya ba su waɗanda kuma ba su kasuwanci Allah subhanahu wataala ya yassare ma kowa abin da za ya ci ya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da